أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarkar ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulogul maram min adillatil ahkam salula na ce duba muku Na'am. Kamar yadda bayani ya gabata cewa ci gaba da karatun da muke a wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam sati da ya gabata mun kare babi wanda yake bayani kan aljinayat yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babu diyat ta mu mance yau muna 23 ga watan shawwal hijira manzala sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da hudu biyar ga miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu kitabul jinayat shine muka yi sati da garshe sati karshe shine muka karanta nabi shirajin khudai kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama من قتل له قتيلا من بعد مقالة هذه فأهله في بين خيارتين إما أن يأخذوا الأقل أو يقتلوا نعم قال قال المؤلف رحمه الله باب الديات بابي wanda yake bayanin diya an samu wani hadisi kamar yadda malam yace an abi bakar bin muhammad bin amr bin hazm an abihi daga mahaifin shi an jaddihi da kakan shi radiyallahu anhum wa an yadda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi wanda tsirayen Allah da amince su kara tabbata a gare shi kataba ila ahli al-yaman ya rubuta wasiƙa ya zuwa mutanen Yaman, ba zakarar haditha ya ambaci hadisin abin da ya kumsa wa fihi a cikin shi, inna mani'i tabata mu'minan katlan duk wanda ya samu mumini a kashe an bayyana da hujja wadda ta zamanto gamsassa, fa innahu qawadun wannan akwai kisasi a kai illa an yarda auliya'ul maktul sai dai kawai in waliyan wanda aka yi musu kisa wanda aka kashe suka yi rangwame suka yarda ko dai su amshi diya ko kuma su abin da dai suka ce a asali dai kisasi za a in kuma sun yarda da a ba su diya to shi kenan sai a ba su diya وإن في النفس الدية مئة من الإبل game da kashe rai mumina diyata shine mutum zai ba da raƙumi ɗari wafil amfi idan ujib jaza'a shi kuma hanci idan an gurguntar da shi to za a ba da an cire shi za a ba da jaza'a shine wadda ta yi cika shekara biyu ta shiga ta uku addiya wa fil ainaini diyatun kuma a cikin game da idanuwa aka lalata idanuwan mutum guda biyu to wannan za a ba da diya cikakka domin ido na daga cikin mafi girma gangan jikin mutum wanda ya yi gangabbai da yawa amfani wafin lisani diya haka idan an yankewa mutum halshi nan ma diya ce cikakka wafi shafatai ni diya haka a laifa guda biyu akwai diya wafi zakari diya haka na a al'auran mutum diya wafil bai da tsairi diyatun haka a cikin ɗiyan marataye nan ma akwai diya wafi sulbi diya haka nan tsatso wafi rajulul wahida rijilul wahidati nisu diya kawa mutum ɗaya aka yankewa mutum kawa guda tunan za a ba da rabin diya wafil ma'amunatu thuluthid diya a cikin raunin da ya zamanto an raunana har ya kai ga can kusan kashi nan ma diya ce wafil ja'ifati thuluthid diya shi ma wannan nau'i ne na rauni wafil munaqilati diya hamsu ashara min al-ibl shi ma a raunin da ya zamanto bai riska ga kashi ba za a ba da hamsata ashara raƙumi goma sha biyar wa fi kulli usba'in min asabi iliyar wa rijin ashirin min al'ibi a kowane yatsa daga yatsotsin hannuwa ko na kawahuwa ashirin min al'ibi za a ba da raƙumi goma wa fi sinni hamsin min al'ibi aka karyawa mutum haƙori diya shi raƙumi guda biyar kamsata la wafi sinni a kams min al'ibil a cikin a cikin al'amarin haƙori raƙumi guda biyar wafil muwadda hafi kams min al'ibil shi ma wannan nau'i ne na rauni wa innan rajul yuktal bil mar'a kuma mutum idan ya kashe mace ana kashe shi wa ala ahli zahabi alfi dinar wanda kuma suke da ba su da dabobi dukiya gare su ta zinariya to sai su bada wannan dinari dubu akhrajahu abu daud abu daud ya fitar da wannan hadisi fil marasil a cikin marasil wal nasai da imam an-nasai wa ibn khuzaimah da ibn khuzaimah wa ibn al-jarud da ibn al-jarud wa ibn hibban da imam ibn hibban wa ahmad da imam ahmad wa ikhtalafu fi sihhati malamai sun samu sabani a cikin inganci wannan hadisi imam al-albani ya ronanar da wannan hadisi a cikin da'if al-jami' kalkashin lamba ta 2333 wannan hadisi ne dai wanda ya zamanto bai inganta ba daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma a cikin sauran gabobin hadisin akwai abubuwan da suka tabbata. قال عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud daga annabi wanda tsirayen Allah da amince su kare tabbata gare shi ce diyatul khata'i akhmasan diyya ta kuskure to cikakkar diya ake rabawa biyar a bada kashi guda 20 hiqqa za a kalkasa ta ne 20 hiqqatan wa 20 jaz'a wa 20 banati makhadin wa 20 banati labunin wa 20 bani labun sannan yanzu na kalkasa su za a yi guda biyar sun kai ɗari amma kuma yanzu ba sun fi guda ba ake bada za a ba goma ishirin na hikka hikka shi ita ce wadda ta zama tura kuma na iya takata wa ishirin na jaza'a wadda kuma ta yi uku ta shiga ta hudu wa ishirin na banati makhadin su kuma ɗiyan wadda wadda ta haihe su tana tana wannan haida tana jinin kamar tana ta kusan aihuwa wa ishiruna banata labun su kuma wanda iyan wadda take shayar da nono wa 20 bani labun sai kuma a karkata wajen maza iya maza iyan maza raƙuma wanda suke wasu da ke shayar da nono akhrajahu ad-darqutni imam ad-darqutni ya fitar da wannan hadisi wa akhrajahu al-arba'a ashabu sunan suka fitar da shi bi lafz da lafz wa 20 bani makhad na badal labun idan suka ce 20 bani makhad maimakon badal labun maimakon labun sai aka ce makhad wa isnadul awwal aqwa wa akhrajahu ibn abi shayba min wajhin akhar mawqufan wa huwa asah min al maquf bala yace wannan hadisi shine mafi karhi isnadin farko yayi karhi sannan ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi da wani bangare daban kuma ya tsakaitar da shi daga Abdullahi dan Mas'ud bai dangana shi bai zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malan ce wa huwa asaqu min al-marfu kuma shine mafi inganci da dangana hadisin wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه إمام أبو داود الإمام الترمذي ثم فتد ونا حديثي دقوة حنيا دبنت عمرو بن شعيب daga mahaifinshi da kakanshi radiyallahu anhu anhu wanda ya dala ta kar tabbata gare shi rafa'ahu shi kuma ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addiyatu 30 hiqqa wa 30 jaz'a wa 40 khalifa fi butuniha auladiha na mun ga kuma nan ya sha bamban da wancan wanda aka ambata 20 20 ya doka diya 30 hiqqa maimakon ishirin talatuna jaza'a maimakon ishirin wa arba'una khalifa maimakon ishirin fi butuni ha a cikin ta'aulada wadda take da ciki kenan وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar wanda ya Allah ta kara tabbata gare daga annabi wanda tsira Allah da mutum su kara tabbata gare shi kale inna a'atan nasi ala Allah thalath man qutila fi haramillah aw qutila ghayra qatili aw li hadhil jahiliya akhraj ibn hibban fi sahihi Abdullahi dan Umar yace daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna a'atan nasi ala Allah thalath wanda mafi wuce gona da iri wanda a cikin mutane su ne guda wanda Allah maɗaukaki zai ɗauka musu fansa su ne guda uku man kutila fi haramillah wanda aka kashe a cikin harami sale harami ba a yaƙi ba a kashe kowa a cikin shi au kutila gairu katili au katala gairu katili ko kuma wanda aka kashe ba shi ya yi kisa ba aka kashe shi nan kala katala gairu a katilihi aka kashe wanda ba shi ya yi kisan ba maimakon a kashe wani sai aka kashe shi aule hazalin jahiliya ko kuma saboda wasanni na jahiliya akhraj ibn hibban fi sahihi ibn hibban ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihin shi وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصاحبه ابن حبان عبد الله dan Umar wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare su Abdullahi Abdullahi dan Amr dan As wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare su anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala yace lalle manzo Allah wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi yace ala ku saurara inna diyatal khata'i wa shubhi al-amdi saurara diyya kuskure da abin da yayi kama da gangan ma kana bisau shine abin da aka buga da bulala mutum ya mutu awil asa ko kuma da yan sanda mi'atan min al-ibil to wannan diya za a ba da raƙumi ɗari ne minha arba'una fi butuniha auladuha na daga cikinsu arba'in wanda ɗiyanta suna cikinta nan wadda take da ciki kenan ya an ba da arba'in da ciki قال أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان وصححه ابن حنام وابن ماجه وصححه ابن حبان كما حديث ne ingantacce kamar yadda muka gani imam al-albani ya ingantar da shi a cikin irwal gari wa an ibn abbas an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas daga annabi wanda tsira ya Allah da amince su kar tabbata gare shi yace qala hadhihi wa hadhihi sawa yani al-khinsar wal ibham yace da wannan da wannan daidai suke al-khinsar ya nuna wannan al'auta wal ibham kuma ya nuna babban yatsa nan babu bambanci tsakanin yatsoshi duka diyar su guda ba dan wata tahi wata kabri ko tsawo ba kuma za a bambanta a yatsa yatsa ce rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi wali abi daud wa tirmidhi imam abu daud da imam tirmidhi suna da wata ruwaya diyatul asabi'i sawa diyar yatsu daidai wa daida ne wal asnan sawa haka haƙora su ma su daidai wa daida ne attaniyat wa dirs wannan na gaba guda hudu kuma da goma goma sawa babu bambanci wal ibn hibban imam ibn hibban iya da ruwaya diyatu asabi'il yadaini war rijlain sawa asharatan min al ibli li kulli asba diyan yatsotsi na hannu da na ƙawahuwa dukkansu ɗaya ne ana ba kowace yatsa a ba da raƙumi goma duba kai ne da karya mu kahon yatsa mutum ka huda mai yatsa raƙumi goma yake ɗaya lissahi raƙumi in ra kai raƙumi a kaɗan baya kasawa a shika ɗari uku don goma an sai ka ba da shika ɗari uku so miliyan da ɗari biyu da ɗari biyar ko yanzu za ka ga mutum zai kashe mutum daga diyar da kil za a samu miliyan biyu ta yi tsanani uku rai na'am قال والابن وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم رفعه أن سمونا حديث نعم baji ba nam miliyan uku ne ko yawwa haka dai nake ta so goma ɗari uku jika ɗari uku so goma walibin hibban diyatu asabi'il yadaini nam wa an ibn wa an amr bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga amr dan shu'aib daga mahaifin shi shu'aib an jaddihi daga kakan shi wa'anda yarda Allah ta ƙara tabbata gare su rafa'ahu ya dangane wannan hadisi zuwa manzala sallallahu alaihi wasallam qala man tatayyaba wa lam yakun bitayyib ma'rufan fa asaba nafsan fama dunaha wa huwa dhamin man tatayyaba wanda ya daɗaɗar da wani abu walam yakun bi tibbi afon wanda ya wa wani likitanci yawa wani magani walam yakun bi tibbi ma'rufan kuma ba ƙwararre ba ne ba a wannan likitanci da ba saba nafsan ya halakar da wata rai ba ma duna ko kuma ya lalata wani shashe na gangan jikin mutum fa huwa zamin wannan zai ba da garantin shi ba ka yi operation ba kawai ka ce a kai ka iya horda mutu ka horda shi mutu tunan sai ka biya diya ba ka iya yanke wani bangare na mutum na wani abu ba ko kuma ba ka iya gyaran ido ba ka zo ka gyarawa mutum ya makamci wannan sai ka biya diya in dai ba a san ka ba da irin wannan aiki amma an san ka mai yiwa kuskure ya shiga kawai sabon shiga ka ce kai ma ka iya ka zo ka wa mutum wani magani in ka halakar da shi to wannan sai ka sai ka biya diya shi ala kharajahu ad-Darqutni Imam ad-Darqutni fitar da wannan hadisi wa sahahu al-Hakim Imam Hakim ya gantar da shi wa huwa inda Abi Dawud hadisi wannan na wajen Abu Dawud da wannan sai da Imam An-Nasa'i wa ghairihima da wannan su illa man arsalahu aqwa mimman wasala sai dai wanda ya takaitar da hadisin wannan ga da sahabi ya dangana shi ya tsallake sahabi ya dangana shi zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan isnadi shi yake karhi da wanda ya sadar da shi zuwa sahabi haka nan an samu wannan hadisi daga Abdullah da Amr dan Shu'aib an abihi an jaddihi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ince lalle manzo Allah wanda kira ya Allah da amince shi su kara tabbata gare shi ce bil mawadihi khamsun khamsun min al-ibn a cikin raunana wanda suke zamantowa karara ana ganin fata ko kuma ya tsaga fata sosai raƙumi biyar ne khamsun khamsun min al-ibn rahu ahmad wal arba'a wa zada ahmad wal asabi'u sawa shi kuma imam ahmad ya dada a cikin wannan ruwaya cewa ya tsotsi masu ma haka ne kulluhunna asharun kowace yatsa raƙumi guda goma ashirin fil ibil idan a goma a cikin minal ibil ko da raƙumi goma za a bada wasu hawa ibn kuzaima ibn kuzaima ya ingantar da wani hadisi wa ibn al-jaro da ibn al-jaro alaikum assalam na'am wannan ya sai zamanto babi ne na koyo ya sha bamban da wanda kawai zai zo ya shiga dama aikin suna karanta shi ko ya zama to ba ɗai ba ne ba wanda kawai daman ba aiki shi ba ne ba gane ko shi kuma stajar akalla ya ɗan karanci wani abu wa anhu radiyallahu an haka an samu wannan hadisi daga amr daga baban shi daga kakan shi wanda da Allah ta ƙara tabbata gare shi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wanda wanda tsira da aminci Allah su ƙara tabbata gare shi yace عقل أهل ذمة نصف عقل المسلمين diya wa'anda kafirai wanda aka ba su amana su shigo cikin ƙasashen musulmi su zamna ba tare da tsangwama ba to wannan idan aka kashe musu mutum su rabin diyan musulmi ne rawahu ahmad wal arba imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi da sauran ashabu sunan wa lafzu أبي داود لفظ إمام أبو داود دية المعاهد نصف دية الحر دية واندا أكي كافري نير جيجيني أنا القولي يشيكو كاسا سم مسلمي وانا ربن دية تيتا لا واندا بابا وابا إمام النصائي يتي عقل المرأة مثل عقل الرجل دية مچي قطم تن دية نمجي حتى يبلغ ثلث من ديتها sai ya kai kaso uku daga diyarta. Kala sahawa ibn Kuzaima ibn Kuzaima ya ingantar da wannan hadisi. Wa anhu kala haka lau an samu wannan hadisi daga Amr dan Shu'aib kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqlu shubuhul amdi mughallaz مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزع الشيطان ينزع الشيطان فتكون دماء من بين الناس بغير ضغينة ولا حمل سلاح أخرجه الدار قطني وضعافة إكي عقل شبه العمد ديا ود تزمنتو كسا نكمت دغنغا مغلظ wannan ana kabrara wannan diya mithlu aql al-am na ana bada ta kwatamcin diya ta wanda ya kisa da gangan wala yuqtal sahibu sai dai ba a kashe wanda ya aikata wadhalika an yanzu shaytan wannan kuma tsoron kashe dan ya kasance sababin zub da jinin mutane ya shiga a cikin al'amarin mutane fatakunu dima'u bainan nas fi ghairi da ghina sai zamanta jinanan mutane sun kasance tsakanin mutane ba da wani da ghina bakin ciki ba ko hasada wala hamlin sila ko kuma ɗaukan makamai akhrajahu ad-darqutni wa da'afa imam ad-darqutni ya fitar da wannan hadisi kuma ya raunanar da shi hadisi ne da'if wa ani ibn abbas radiyallahu anhuma qala an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wa anda da Allah ta ka tabbata da shi ce qala qatlu rajulin rajulan ala qutila qatala rajulun rajulan ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam وجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته 12 ألفا رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو هاتم إرساله قال قتل رجل رجلا ونمت كشي وني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عزام نمزا الله wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi fa ja'ala fa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama diyatahu 12 alfan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sadiye shi a 12 alfan dubu goma sha biyu rawahul arba'a kenan dirhami dubu goma sha biyu rawahul arba'a ashabu sunan suka fitar da shi wa rajaha an-nasa'i imam an-nasa'i ya rinjayar da shi da Abu Hatim irsalu cewa hadisi ne mursal wa ana bi rimsata qala an samu wannan hadisi daga abi rimsa qala ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama ce na zuwa manzon Allah wanda sidayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi wa ma'i ibni ina tare da dana wa qala man hadha yace wane ne wannan wa qultu bin ibni wa ash wa ushhidu bihi wa ashhadu bihi fa qala yace dana ne kuma ina shaidawa da shi fa qala ana amma innahu la yajni alayka wa la tajni alay ka sani wa innahu la yajni alayka baya da haƙƙi ya ma ta'addanci wa la tajni alayhi kuma kai ma baka da haƙƙi ka mai ta'addanci rawahu an-nasai imam an-nasai fitar da wannan hadisi wa Abu Dawud da imam Abu Dawud wa sahahu ibn Khuzaimah ibn Khuzaimah ingantar da wannan hadisi wa Ibn Jarud da Ibn al-Jarud kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Imam Albani ya ingantar da shi a cikin irwa haka na a cikin sahih jami sai mu tsaya a nan mu tashi kan babu da'awar dam wal qasama abinda muka wani daidai Allah ba mu lada na'am na'am hmm hasan hadisin nasai ولنساء عقل المرأة من عقل حتى يبلغ الثلث صحيح صحاه ابن خزيمة نعم من أين أتى؟ na gani wanda la la hamla sila ko ba shi ba أخرجه الدار قطني وضعفه يي معنى ذلك قال حسن حديثني حسن kada wanda ya zama to kuma bayan martaba ta sahi rawahu darqutni imam darqutni ya fitar da shi wa abu daud da abu daud wa hasanahu sheikh al-albani imam sheikh al-albani ya kyautatar da isnadin shi fi sahihi sunan abi daud a cikin littafin shi sahihi na abi sunan abi daud kenan imam al-albani yayi takhrijin wannan littattafai sunan al-arba sahihin nasai da abu daud da ibn majah da tirmidhi na'am eh shine mai kyau ne yana da isnadin shi da kyau ne malam bayan ya bibi isnadin da ya zo ba ɗaya ba ne ba ba bibe kai daraja ba makon zama to iya da rauni sai kai daraja ta hasar na ko husu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk sunan
wa bata na ko sai dai a yi ta Okay.